أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من دالي هذا متششافي نتلاتن دبيو أئرن ونن بغنا من جدا yace sananun taha da sulma sha'iku qadatan qawali uzhar duriri wulqadi yace sunanun tahadatul masha'iku qadatun kadawali izhur dararil wulqadi a yadda muka kwana idan ban manta ba yana magana kan shehu malam nasiru cewa warisar imam shazali ya dalikahu ya gaji shehu shazali ya gaji dalika shehu shazali kenan walle su daman zaki ya sari sirruhu yana gadar da sirrinsa na lilfuradi ga ɗan ƙaramin ɗansa sai ke so ya ga maka to ita wannan ɗarika fa ta sufaye ta waliyai sunanun wata iriyar hanya ne masha'iku shehunnai ƙadatun jagorori tahadatu suka yi miƙeƙeniya da ita shine tahadatu suka yi miƙeƙeniya da ita duk shehin da kaje ka samu mai ɗariƙa zai ce to na karɓa ne a wajen wane shi ma ba na karɓa ne a wajen wane shi ba na karɓa ne a gurin wane a haka har a koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk ɗariƙun da ka samu to haka suke komawa shine sunanin wasu irin hanyoyi ne masha'iku shehunne ƙadatun jagorori ta hadatu da suka yi ta miƙeƙeniya da ita wannan ya ɗauka ya ba wannan wannan ya ɗauka ya ba wannan shine tahadatu mi kekeniya kada wali'u zuhur darari lokadi kada wali'u kada wali'i su waɗannan shagunan kada wali'i kamar ɗali'i ne ma'ana fitowa ne az-zuhuri na taurari ad-darari masu haske al-wukkadi wanda suke masu tsananin haske hasken su karuwa ke to haka suke fitowa ka san taurari in waɗannan suka fito suka tafi sai waɗannan in waɗannan suka fito suka tafi sai waɗannan to haka shehunnai suke wannan shehin ya karɓa ya ba wannan wannan ya karɓa ya ba wannan shine dai kaɗa walibin zuhuri kamar ɗali'i shine fitowar taurari addarari masu haske alhukari masu tsananin haske lokacin da wata tauraruwa ta yi ƙasa to lokacin wata za ta ɗago to haka ake shehunnai a azim bi a'la min hudat dullahi fi subulil mafazil murshidi na rushadi a azim بأعلام الهدى طلائي في سبل المفاز المرشدين الرشدي أعظم yace ya kai dan uwa a'azim kai mamakin girma shine a'azim din nan da wannan wannan ne mama wannan ne ta'ajjubi ne a'azim kai mamaki mana bi a'lamil huda da waɗannan alamomi na shirya su ne shehunnai na ɗariku addullahi wanda suke yawan fitowa fi subulil mafazi a cikin hanyar dazuka lokacin da mutane suke tsananin buƙatar taimako to sai ga shehunne kuma su wasu taɓullowa suna taimakon mutane duk garin da kaje in ka samu zawuyoyi na garin za ka samu su suke ba mutane ilimi ba don wannan zawuyoyin ba da garin ya zama mai duhu da garin ya zama babu ilimi shine addullahi wanda suke tsinkayowa suke fitowa fi subulul mafazi a hanyar manya-manyan dazuka in ka ji an ce almafaz daji kare kukanka amma laraba suna da wani abu ne wanda suke kamar tafa'ul kamar fatan alkhairi ne a madadin a ce mahalik mahallaka to sai a ce masa mafaz matsira to duka fatan alkhairi ne idan abu yana da mummunan suna to sai a sa masa wani suna mai kyau saboda a yi fatan alkhairi to su waɗannan shehunne suna tsinkaye na fi subulul mafazi a cikin hanyoyin dazuzzuka daji kare kukanka almurshidina su waɗannan shehunne masu shiryarwa ne rushadi kuma su ɗin ma shiryayyu ne kaga wanda ba shi da abu shi ma ba zai bayar ba kenan kaga wanda bai shirya shi yake shiryar da wani shine rashidi na masu shiryewa ne rushadi kuma su sun shirya التائبين العابدين لربهم والقانتين الراكعين السجد والسائهين الحافظين هدوده والآمرين بحنهات مؤبد التائبين آبدين لربهم والقانتين الراكعين السجدين har yanzu dai na gaya maka siffofin irin waɗannan shehunne bayan Allah ya ce a ta'ibina masu yawan tuba ne lirabbihim ga Ubangijinsu wal'abidina masu yawan ibada ne lirabbihim ga Ubangijinsu wannan lirabbihim ɗin ita ce za ta zama tana ta tana ta tanazu'i walƙanitina masu kaskantar da kai ne lirabbihim ga Ubangijinsu warraki'ina masu yawan ruku'i ne lirabbihim ga Ubangijinsu sujjadi masu yawan sujjada ne lirabbihim ga Ubangijinsu wannan lirabbihim ne ita ce za ta ta ta'addi a ita ce za ta ta tanazu'i wasa'ihina hakan nan mutane ne masu yawan azumi shi ma lirabbihim saboda ubangijinsu wal hafizina hududahu ko masu yawan kiyaye dokokin ubangiji ne wal amirina masu yawan umarni ne da kyakkyawan aiki bi hannuhatu annuhatu hani ga mummunan aiki bi haya tabbata gare su suna hanawa ubbadi ko masu yawan ibada ce ibada ne su waɗannan shehunnai saboda ka ga yana yaban su kenan shehunan gaba daya kullun lahu darbin bi qidhin farijin fi hawa hamlun bil hadisil musnadi kullun lahu darbun bi qidhin farijin fi hawa hamlun bil hadisil musnadi kullun kowanne daga cikin shehunne daga gani ba guda ɗaya na renawa ba eh shine kullun kowanne daga cikin shehunne da ka gani lahu darbun yana da wani irin rabo addarbu anan rabo ne saboda kalmar darbu tana zuwa da ma'anoni da yawa darbu tana zuwa da ma'anar duka darbu tana zuwa da ma'anar bugawa darbu tana zuwa da ma'anar sawa darbu tana zuwa da ma'anar ɗorawa darbu to anan tana da ma'anar rabo kullun lahu darbun kowanne daga cikin shehunan nan yana da wani irin rabo bikidihin da samun wani irin kyauro falijin mai cin nasara fiha a cikin ɗarika. Kirhin falijin shine kyauro mai cin nasara. Lokacin da lokacin jahiliya su da kyauro suke aiki, yasa Qur'ani da yazo hurrimat a wannan ya lazina mun innamal kamru wal maisir wal sabu wa naslamu to wal salam shine kyauro. Su a lokacin aka zo za a yi abu a Ka'aba sai a zo a buga kyauro din. sai a ga kyauran ina zai faɗi sai a ce gawa ne gawa ne gawa ne gawa ne gawa ne waye ne nasara waye ya cancanta sai a zo a buga kyauro in kyauran ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa duk wanda ya nuna sai a ce shi ne ya ci nasara to haka suke wannan kyauro ɗin eh haka suke yi kamar irin yanzu ne da ake wata caca da akwai wata caca da take sunanta a wurga ake yin ta sunanta a wurga za a zo a ajiye faranti sai a ce to kowa ya zaba abin da yake so kowa sai ya zaba sai a buga abin in abin ya wurr ya juya sai a ga wanne ne zai zo akan saitin kibiya duk wanda abin ya gama wainawa sai ya tsaya akan saitin kibiya to shine ya ci to wannan saboda adadi ne na larabci ya kawo maka su saboda ya baka misali kullum kowanne daga cikin waɗannan shehunan lahu darbun yana da wani rabo bikidihin da kere falijin mai cin nasara da aka kada aka kado keren sayin su ne masu nasara amma nan bira ka maka ne a baji na adabi fiha a cikin ɗarika wa hamlu shi ma kowanne daga cikin su yana da wani rabo na samun kere mai cin nasara wa hamlu da kuma ɗauka bil hadisi da hadisi musnadi wanda yake abin dangantawa kowanne in ka je ka same shi zai baka zai baka shine bil hadis al musnadi da hadisi wanda yake al musnadi abin dangantawa duk wanda kaje ka same shi zai gaya maka wannan dariƙar da take hannuna shehu wana ne ya ban shi kuma shehu wana ne ya bashi shi kuma shehu wana ne ya bashi wannan abin shi yake kira isnadi to shine wa hamlun da dauka bil hadisi da wani irin hadisi musnadi ne isnadi yana gaya maka kowane shehi da kaje ka samu zai baka silsilar ɗariƙarsa wane ne ya karba a wajen wane wane ne ya karba a wajen wane wane shi kuma annabi ya bashi sallallahu alaihi wasallam to shine bil hadisul musnadi duk shekunnan ka da kaje ka duba zaka samu suna da irin wannan tsarin sharafun ya darriz bil najumi wa yastami fawqa simaki ala mururil musnadi sharafun yudarrazu bin najumi wa yastami fawqa simaki ala al mururil musnadi sharafun su waɗannan shehunne na ɗariƙu gaba ɗayansu sharafun wata iriyar ɗaukaka ce suka samu yuɗarrizu wadda ake ƙawata waɗannan ɗaukakar bin nujumi da taurari wa yastawi kuma suke ɗaukaka fauka simaki saman tauraron nan da yake ake kiransa simaku sauraro ne wanda yake mai girma sosai wanda mun yi ta maganarsa a karatun ishi duniya alamurulil musnadi a bisa shuɗewar zamanin nika ko da yaushe ɗaukaka shehunne tana nan duk shehin da yake mai ɗariƙa yadda za ka rika jin sunansa yanzu kai ka ce ma bai ma mutu ba yana nan a raye shine sharafun su ɗaukaka ta shehunnai bayin Allah yuɗar razu ana yi mata ƙayatarwa ana mata ana ana mata kwalliya ne shi ɗarzu kamar aiki ne kamar irin aikin da ake a baki a jikin a wuyan riga kaga za a mata aiki kaga wani abu za a ɗora mata a sama to in kana so sai ka ce yi ɗarzu ana masa ado kayi fassara ta ma'ana kenan in kuma kana so kai fassara ta kalma sai ka ce sharafun su waɗannan shehunne suna da wata ɗaukaka yi razu wanda ake rafe wannan ɗaukakar tasu bin nujumi a jikin taurari kaga ta ɗaukaka ta yi sama kenan wa yastami sai ɗaukakar tasu ta ta ɗaukakuwa ta ta sama fauka simaki a saman tauraron nan da ake kira su simaki al'amurul musnadi a bisa shuɗewar zamanin fa kullun ɗaukakar su sama take saboda ɗaukakar su daman an rataya ta ne zuwa ga wani tauraro da yake yin sama da ita saboda haka shehunai masu ɗariƙa kullun ɗaukakar su sama take yi saboda haka masu gaba da su su yi haƙuri eh masu gaba da waliyai shehunnai masu tsari ga ku yi hakuri ba kuma ga komai a cikin darajarsu ba da a ce za ku mutu bayan wani lokaci a tashe ku da za ku gane cewa ashe ku a lokacin ma da kuka zo ba a maga ba a maganin darajarsu saboda haka masu rigima da waliyai su yi hakuri ɗaukakar waliyai sama take kullum kullum hawa take يهدي بها هاد الرشيد بعدما هاد ويحمل سيد عن سيدي يهدي بها هاد رشيد بعدما هاد ويحمل سيد عن سيدي يهدي بها هاد هاد wani irin mutum mai shiryarwa yadi shi yake shiryuwa biha da ɗalikun waliyai yawwa hadin wani mutum mai shiryarwa eh hadin wani mutum shiryayye rashidin mai shiryarwa ya hadi shi yake shiryarwa ba'da ma hadin bayan kuma wani shiryayyen wa ya hamidu sayyidun wani shugaba ne yake ɗaukan ita wannan ɗarika an sayyidi zuwa ga wani shugaban daban ma'ana ya hadi biha hadi wani shiryayye ko wani mai shiryarwa ne rashidin shiryayye ya hadi yake shirya biha da dariƙa ba da ma hadin bayan wani shiryayyen wa ya hadi sayyidin wani shugaba ne yake ɗauko dariƙar an sayyidi daga wani shugaba yana nufin dai dariƙa dariƙu na waliyai zaka same su a wajen manya-manyan mutane bayin Allah yadda ka ganshi babba bawan Allah haka shi ma ya karbo a wajen wani babban bawan Allah haka shi ma ya karba a wajen wani babban bawan Allah shine ya hamilu sayyidin an sayyidi wani babba yana ɗaukowa daga wani babba zuwa ga wani babba haka hatta tana halibin nasir rida baital qasidi wa wasdal mutaqallidi hatta tana halibin nasir rida baital qasidi wa wasdal mutaqallidi hatta tana ha har dai dariƙan nan tana cikewa amma ba yana nufin ta kare ba tunda shi ma ibnu nasir din ya karba ni a wajen wani hatta tana hatta take libini nasiri zuwa ga annasir rida yaddar Allah mana har yaddar Allah ta tike akan malam nasiru shine hatta tana har rida har yaddar Allah ta tabbata libini nasiri ga shehu malam nasir radiyallahu ta'ala anhu baitul kafidi wanda shine asalin baiti na wannan kasida tawa wannan kasida tare da nayi gaba ɗaya shehu malam nasiru shine gidan wannan kasidar kasidar nan gaba ɗaya a cikin sa take wa wasil mutakallidi kuma shine wasida shine na tsakiya al mutakallidi da abin ratayawa a wuya dusun wuyan aka yi shi dewa aka jajjera wani abu akwai kwaya ɗaya babba a tsakiya to shehu malam nasiru shine wasil mutakallidi shine na tsakiya a cikin tsakiyar da ake ratayawa a wuya ma'ana duk wani kewaye kewayen da aka yi duka shi ake kewayewa fa aba amin misbahihi misbahuhum wal farqu yazku inda dibil mahsidi fa aba fa aba amin misbahihi misbahuhu misbahuhu fitilla ta shehu malam nasiru shine misbahuhu fitillar shehu malam nasiru fa aba sai dai haske min misbahihim daga fitillun waɗancan shehunnai za ka ji an ce shehuwa ne shehuwa ne to fitillar shehu malam nasu ta yi haske ne min misbahihim daga fitillun waɗancan shehunnai ma'ana da nufin shehu malam nasiru shi ma daga jikin fitilar waɗancan shehunnan ya ɗosano hasken da ake gani ta tare da shi wal farqu damar reshe yazku yana tsarkaka ya yi daɗi inda ɗibir mahasibi lokacin tsarkin asalinsa. Idan bishiya mai kyau ne tana samun ruwa inda take akwai taki ana gyara ta ana ba ta magani to sai rashin ta su yi kyau. Saboda haka shehu malam Nasiru shehunansu sun yi kyau shi yasa shi ma ya yi kyau. Shi ne misbahuhu fitillin shehu malam Nasiru ta'aba'a sun yi haske ne min misbahihim daga fitillun waɗancan shehunan da aka gaya ma wal farqu daman reshe yana nufin shehu malam nasir kenan yazku yana yin daɗi ne inda ɗibil mahatibi lokacin daɗin asalinsa idan bishiya mai kyau ne to reshe nan ta ma sai kyau idan bishiya zaƙi ne da ita in ka ɓalli reshen ma ka sha sai ka ji reshen yana da zaƙi idan bishiya ɗaci ne ma da ita in ka balli reshen sai ka ji reshen yana da ɗaci mana yadda waɗancan shehunan bayan Allah suke haka shi ma shehu malam Nasiru yake wa ka annama za kal'u babu kadintaha litajalli tahani atin wa adaya bi miklabi wa ka annama za kal'u babu kadintaha li ajalli tahani atin wa adaya bi miklabi to waɗancan shehunan gaba ɗaya kai ka ce su ɗin wani irin kogi ne amma suna da wani ramin da suke tara ruwansu gaba ɗaya to shehu ma nasiru kamar shi ne wannan ramin da yake tara ruwan waɗannan kogunan gaba ɗaya waka annama kai ka ce zakal ubabu wancan ruwa mai yawa shine ubab wancan ruwa mai yawa kadinta ha ya ƙare ne ko ya tattari ne li ajalli ta hali acin a wani babban dam shi ne tahani'a tahani'atin tahani tahaniyatin a wani babban dam wa aɗaya ba wa aɗaya bi wanda shi ne mafi daɗin mikladi matattara mana shehu mal nasiru ya tattara sirrin waɗancan shehunan gaba ɗayansu eh duk da shi ya ɗo sano ne daga gurinsu amma ya naɗo sirrukansu gaba ɗaya shine waka annama kai ka ce zakal ubabu shi wancan ruwa mai yawa, ƙadinta ha ya take ne, ma'ana ya tattara ne, li'ajalli a mafi girman ta hani yatim matattarar ruwa shi ne kamar a ce dam, wa bi wanda shi ne mafi daɗin miklabi matattara. Sai ka ce shi malam Nasiru shi ya tattara sirrinsu gaba ɗaya, su ɗin kamar wata teku ne. amma sun akwai wata dam da suke kare ruwa shine shi malam nasu wallahu ta'ala alam Allah shine masani